والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فهذا كله نقله القاضي إياض من كتب أصحاب مالك المعروفة ثم ذكر الحكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهاد قال حدثنا أبو الحسن علي بن, بن فهر قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن فرح قال حدثنا أبو الحسن عبد الله بن بن المنهاد من, من نعم بن المنتاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإنه الله أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وضم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة بل استقبله واستشفى به فيشفع, فيشفع الله فيشفعك الله قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فقلت وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100 وتوفي مالك سنة 79 و100 وتوفي محمد بن حميد الرازي حميد الرازي سنة 48 و200 ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث كذبه أبو زرعة وابن واره وقال صالح بن محمد الأسدي ما رأيت أحدا أجرى على الله منه وأحذق بالكذب منه وقال يعقوب بن شيبة كثير المناكير وقال النسائي ليس بثقة وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات وآخر مرة مرة موطا مالك هو أبو مصعب وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين وآخر مرة عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفي سنة تسعة وخمسين ومائتين وفي الإسناد أيضا من لا يعرف حاله وهذه الحكاية لا يذكرها أحد من أصحاب ما لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهتي هذا إن ثبتت عنه وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء ضعفوا رواية هؤلاء وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه نعم تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة لأن يمتشي نرانر لتنم شا تقوس كو شا تقوس قوات سفر هجرة منزو صلى الله عليه وسلم دبو إلى تريه إلى أشرين ترى وأن كما شيء إلى أشرين بيار قوات بيو shekarar miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako-mako cikin wannan littafi mai suna qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiyyah al harrani ad dimashqi mai rasuwa hijira tana 728 wannan kuma shine majalisin mu na 34 idan ba a manta ba satin da ya gabata ibn taimiyya ya koro magana akan wata kissa da ake jingina wa imamu malik ta cewa ya yi nuni ga cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan mutuwarsa ana tawassuli da zatinsa inda shi malam yake cewa wannan hikaya ba gaskiya ba ce ƙarya ne aka yi wa malik ƙarya aka jingina wa imamu malik ya ce kuma ko da ma sahihiya ce ta tabbata daga malik idan aka lura da lafuzzanta da irin abin da take faɗa za a ga cewa ba za ta iya zama hujja akan wannan matsala ɗin ba sannan ya kawo cewa ƙabi iya shi ya kawo wannan hikaya a cikin littafinsa a shifa ya ya ce bai kawo ta a babin da ya yi magana akan ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya kawo ta ne a gurin da ya yi magana akan alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa da girmansa da yadda ya wajaba al'umma ta girmama shi sawa'un lokacin da yake da rai ne ko bayan ya bar duniya ta hanyar girmama hadisansa sallallahu alaihi wasallama da girmama sunnarsa ya kawo misalai da dama wanda shi kazi iyar ya rubuta a cikin littafinsa a shifa a wannan babi inda ya magana akan yadda magabata suke ganin girman hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama suke ganin kwaljininsa wanda wannan yanki ne na girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da bashi matsayinsa ya kawo misalin ayyub ibn abi tamimat sikhtiyani da irin matsayinsa da irin yadda yake girmama hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da yadda yake girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya sanya imamu malik yake girmama shi har ma yake ruwaya daga wajensa yake cewa duk mutanen da ya rubuta hadisi a wajensu bai rubuta hadisi a gurin wani mutum mai matsayi da girma da daraja kamar abu ayyub istakhtiyani ba sannan ya kawo irin su muhammad ibn munkadir waɗanda suke fashewa da kuka duk lokacin da suka zo faɗar hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kawo irin su ja'far ibn muhammad wanda shi ma gashi mutum ne mai yawan barkwanci da murmushi da wasa amma idan aka zo ambatan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kalar fuskarsa ta canza bai taba ba da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai yayi tsahara yayi tsarki ya kawo maganar abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr wanda ya kasance ɗaya daga cikin bayan Allah masu yawan bautar Allah da tsoron Allah shi abdurrahman ibn al-qasim ce duk sanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama a gabansa sai kaga kamanninsa sun canza kaga fuskarsa ta yi ja kai ka ce jini ne yake fita daga daga fuskarsa harshen sa ainihin ya bushe a cikin bakinsa dan ganin kwaljinin annabi sallallahu alaihi wasallama da kwaljinin hadisansa ya kawo batun Amir ibn Abdullah ibn Zubair ɗaya ne shi ma daga cikin masu bautawa Allah shi ma yana da irin wannan ya kawo maganar Safwan ibn Sulaim waɗanda duk ya kawo su daga littafin a shafa ta alƙadi iyad ce to shi ne yanzu yake ce mana fahaza kulluhu na qalahu alqadi iyad wannan duk abin da na kawo anan qadi iyad shi ya kawo shi a cikin littafin sa ashifa min kutubi ashabi malik shi kuma ya kwaso shi ne daga cikin littattafan almajiran malik ko almajiran almajiransa al-ma'rufati littattafan da suke sanannu to bayan ya gama kawo waɗannan sun zakara hikayata bi isnadin garibin munqati sannan sai ya kawo waccan hikaya amma da wani isnadi wanda yake wanda yake garibi ne baƙo ne ta hanyar rashin tabbatarsa da wata salsala ingantacciya sananniya sannan munqati har ila yau akwai inqita'i wato katsewar isnadi katsewar salsalar isnadi a cikin wannan hadisi ko cikin wannan hikaya rawaha an ghairi wahidin bi ijazatin ya ruwaito wannan hikaya daga mutane daban-daban amma ta hanyar ijaza wato a cikin ashafa a shi alqadi iyab abinda yake cewa حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد ابن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد وأبو القاسم أحمد ابن بقي الحاكم وغير واحد فيما أجازونيه حكى, بن حكى القاضي يريكي فلا يتي وتوالقالي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن يا بان حديثي haka nan abul qasim ahmad ibn baqi al-hakim shi ma ya bani hadisi yace da wasu ma ban da su amma cikin abin da suka bani na ijaza ijaza a gurin malaman hadisi shine lokacin da wani zai zo da hadisan malami ya rubuta su a takarda ko a littafi ya kwafe su sai ya zo ya nuna wa malamin ya ce ga hadisan ka nan na kwafa sai ya ce je ka na baka damar ka karantar da waɗannan hadisan ajastuka iyaha to wanda ana ce masa ijaza tare da munawala ya mika masa ya ce je ka ka karantar na baka ijaza ijaza kamar certificate ne ya ba shi certificate cewa ya je ya karantar da wannan hadisan suna kiransa ijaza tare da munawala ko shi malamin ya ce littafi na kaza kaza kaza da kuka sani na ba ku ijaza ku je ku karantar za haka in suka tashi su kuma za su ce sun ruwaitu wannan hadisi ta hanyar shi wannan malami amma ta fuskar ijaza ba ta fuskar yana karantawa suna ji ko suna karantawa yana ji ba ta fuskar ya ba su ainihin littafin a dunkule a jumlace ya ce ku je ku karantar da abin da yake ciki ko su nuna masa hadisan ya duba ya gani ya ce ku je ku karantar wannan shi ake kira ijaza قالوا su duka waɗannan suka ce حدثنا أبو العباس أحمد ابن عمر ابن دلهات بالحاء دلهات ta'un ce a ƙarshe ba ta'un ba ibn dilhat bisa'i fi akhirih a gyara ba ta bace mutumin andalus ne ya rasu hijira tana 479 قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج قال حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا ابن حميد قال ابن حميد شيني مغانا تكي تكي وزوى غريشي سننسى محمد ابن حميد ابن حيان الرازي قال شي ابن حميد سيتي ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جعفر المنصور ɗaya daga cikin khalifofin daular abbasiya ce ya yi munazara ya yi takaddama jayayya faɗi in faɗa sa'insa da maliku a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama maliku ya faɗa shi ya faɗa maliku ya kawo hujja shi ma ya nemi kawo hujja daga shi ba sarake ne suka yi sa'insa da maliku ta ilimi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kasance shi wannan khalifa yana ɗaga miryarsa lokacin da yake faɗar hujjarsa yana ba da hujjarsa cikin sauti maɗaukaki to shi ne imamu malik sai ya ce da shi faƙala lahu malik ya amiral mu'minin sai malik ce ya sarkin muminai la tarfa sautaka kada ka daga muryarka fi hadhal masjidi a wannan masallacin fa inna Allah addaba qauman Allah ya ladabtar da wasu mutane yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku daga muryoyinku akan muryar annabi sallallahu alaihi wasallam wa madaha qauman ya kuma yabo wasu mutane فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر كبير ce waɗanda suke makale suke rage sautinsu a yayin da suke gaba ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan su ne Allah ya jarraba zuciyarsu da tsoronsa suna da lada suna da suna da lada a gurin ubangiji mai girma sannan yace wa zamma qauman ya soki wasu mutane su kuma faqala innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun waɗanda suke kiranka ta bayan ta bayan ainihin ɗakunanka wannan yawa yawancin su ba su da hankali hikaya ta ce kuma sannan malik ya ci gaba da ce masa wa inna hurmatahu mayyitan ka hurmatahu hayyan alfarmar annabi da matsayinsa yana bayar rasuwarsa kamar yana da rai ne don haka bai kamata kana daga murya ba ke fastakana laha abu ja'far sai abu ja'far ya rusuna wa wannan hujja ya miƙa wuya فقال يا أبا عبد الله سيتي يا أبا عبد الله سيكم يداو أيد حكاية تكي تيوا ينايم كما تنبيا مالك مالك شيني أكي مسأل كنيا دا أبو عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسي تنبيا مالك يتي يسا النبي صلى الله عليه وسلم أمتعين يسني القبلة يا سني قبلة القبلة يا الدعاء ko ko ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin alƙiblarsa faqala sai maliku ya ce kamar yadda hikayar ta zo da shi walima tasrifu wajhaka anhu dan me zaka kawar da fuskar ka gabarin sa wa huwa wasilatuka alhalin shine wasilarka wa wasilatu abika shine tsarin kuma mahaifinka adam alaihi salam ila Allah zuwa ga Allah yawmal qiyamah ranar gobe kiyama bal malik wai da shi bari wannan magana istaqbilhu sanya shi gabanka wato ka fuskance shi wastashfi bihi ka nemi ceto wajensa fa yushaffi'uka Allah fa yashfa'uka fa yushaffi'uka Allah Allah ya bada ceton ka gare shi qala ta'ala ce masa Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka da a ce su lokacin da suka zalunci kansu sun zo gare ka fastaghfirullah suka nemi gafarar Allah wastaghfara lahum ar-rasul manzo ya ba musu gafara lawajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah mai yawan karbar tuba mai rahama wannan ita ce hikayar da qazi iyad ya nakalto ta a cikin littafin sa a shifa a bayan ya kawo waɗancan maganganu na girmama annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarsa lokacin da ake karanta hadisan sa sallallahu alaihi wasallama to shi da yace wannan wata hikaya ce da masu tabbatar da tawassuli bi zatihi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya suke hujja da ita shine ibnu taymiya yace qultu ni kuma nace وهذه الحكاية منقطعة wannan hikaya sanadinta ya katse ya yanki da ana buƙatar sanadi ya zama ya sadu da juna kowanne da yake cewa wanda ya gaya min ya zama akwai ainihin haɗuwa tare da su akwai haɗuwa tsakanin su to amma wannan akwai inqita'i akwai tazara tsakanin shi a ibn humayd ar-razi da kuma imamu malik yace فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا ai shi wannan Muhammad ibn Humayd wanda shine yake bada hikayar ai bai yi zamani da Maliku ba la siyama fi zamani Abi Ja'far al-Mansur musamman ma a zamanin sarautar khalifa ko sarki Abu Ja'far al-Mansur musamman a wannan zamanin bai riski Maliku ba bai riski wannan zamanin ba balle riski lokacin da suke maganganu a tsakaninsu har ya kawo mana hikayar ya kamata ya faɗi wanda ya ji a gurinsa in kuma shi aka ce ya ji ya gani to shi kuma ai bai riske zamanin ba bai riske su ba wato fiya haka ne fa inna aba ja'far tuwfiya bi makkah sanata 58 wa 100 abu ja'far ya rasu a makka tun hijira tana tun hijira tana 158 hijira tana 100 tare da ba zai yiwu ba da yana da rauni a gurin da dama daga cikin malamai raunin ba kankani ba kamar yadda zai kawo mana ba wai rauni bane a ce a ce baya jin abu ya rike ana tuhumar sani da ƙarya makaryaci ne idan ya ji abu ɗaya sai mai da shi goma kazzabahu abu zur'ata wa ibn wara abu zur'a ar-razi mutangarin sun malami ne bajimin malami ana gwara su da irin su muslim su bukhari a wajen ilimin hadisi abu zur'atul razi mutumin dan garin ne shi haka nan ibnu wara muhammad ibnu muslim ibnu wara shi ma mutumin rai ne shi ma dukkaninsu sun ba da shaida cewa shi Muhammad ibn Humayd Ar-Razi mai wannan hikayar makareci akwai ruwayoyi da suka zo daga Ibn Ma'in wanda suke yadda suke hikaito yabo da Ibn Ma'in yake masa yana cewa la ba'sa bihi a wata ruwaya ce thiqa ya zo Bagdada yana karantar da hadisin Yaqub al-Qummi shi wannan mutum Imam Ahmad da da Yahya ibn Ma'in suka rubuta hadisan Yaqub al-Qummi daga bakinsa to shine Abu Hatim yake ba da labarin yadda suka yi da Yahya ibn Ma'in kamar yadda yake cikin littafin Jarh wa Ta'dil a tarjama shi Muhammad ibn Humayd al-Razi ko ba mujalladi na bakwai Abu Hatim al-Razi shi ma dan garin ne dan garin su ibn Humayd al-Razi ne yake cewa ta'ala ji Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in ya tambaye ni an ibn Humayd me zan me na sani game da ibn Humayd min qabli an yadhhara minhu ma zahara kafin abin da ya bayyana gare shi ya bayyana fa qala kaga kenan daga baya an gano shi wannan tambayar kafin shi Yahya ibn Ma'in ya gane wane ne ibn Humayd tunda ba garin su ɗaya ba a Baghdad suka haɗu ya zo bako suka ga kamar ga bakon malami ba za su je su karanci hadisansa saboda haka sai suka kwashi hadisan mutumin da yake ba na gari ba faqala sai shi ibnu ma'in yake tambayar abu hatim ayyu shay'in tanqimuna alaihi wani laifi ne kuke kama shi kuke tuhumarsa da shi fa qultu sai shi abu hatim yake gaya wa ibnu ma'in yace yaqulu fi kitabihi shay'un zai zo da littafi ya rubuta wani abu wani abu ba daidai ba fa naqulu laysa hadha hakaza abin nan fa ba haka yake ba inda ma huwa kaza wa kaza kaga yadda abin yake gashi gashi gashi gashi fa ya'khudhu al-qalam fa yughayyiruhu ala ma naqul sai dau al-qalami sai gyara ya mai da shi kamar yadda muka faɗa a gurin ka zaka kamar ai ba me yato yanzu ba gashi ba muna karatu an zo an ce dilhat na sa na ce dilhat sa'un ce a ƙarshe kuma mun gyara me laifin a gun malaman hadisi wannan ba karamin laifi bane a gun malaman hadisi a gun ruwaya a kan fa ku daina gyara kada yi bayani ko kuke ku daina gyara wato su a gun su in kai malamin hadisi ne ka je ka je wa hadisi daga malamin ka kai ka kware a harkar hadisin nan ka ji abin yadda yake idan aka zo aka ce maka abu da ka rawaito kaza ko sunan nan ba daidai bane ko matanin nan akwai kuskure ba kawai zaka dauka kalami ka gyara ba sai ka koma ka yi bincike dan ka tabbatar da cewa shi mai gaya maka ba shi ne ya kuskura ba dan wannan du'a bawa hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kariya tunda a nan su a matsayin almajirai suke a gabansa bai kamata su ce ba haka bane shi kuma ya dau alkalami ya gyara ya nuna cewa daman can ba daidai yake ba daman can wato shigo go shigo baiwa abu bai san kan abun ba ko ko a'a na wani ne ya dauka ya kwafa ba shi ne aka karanta ba karantar da shi aka yi ba a hannun wasu ya gani ya dauka ya kwafa bai kwafa daidai ba yanzu kuma ake gaya masa cewa ba daidai ya kwafa ba yake kokarin gyarawa kaga ba hadisan sa bane to saboda haka idan aka gaya masa cewa ba daidai bane abinda zai yi shine koma usul din sa littafan da ya rubuta hadisin na asali ya je bincika dan ya ƙara tabbatarwa gyaran haka yake ko ba haka yake ba amma in ya dawo alƙalami ya kasa gyarawa to ya nuna dan jabu ne shi to shi yasa abu hatibi ke cewa da ya ka abun ce ba haka bane sai ta gyara da alƙalami a ibnu ma'in yana jin wannan sai ce bi sahabihi al-khasla tar da wannan hali kuwa kadima alaina bagdad ai mu ya zo mana bagdad fa akhadna anhu kitaba yaqub al-ummi muka muka je muka dauki littafin muka karbi littafin yaqub al-ummi ɗaya daga cikin malaman qum cikin kasar iran malamin hadisi ne kafin ta zama kasar shi'a saboda fa farraqna al-awraq bainana wa ma'ana ahmad ibn hanbal fa sami'na minhu wa lam nara illa khaira shi a lokacin bamu gane ba muna ga alkhairi kawai haka muka rarraba takaddun a tsakanin mu ni da imam ahmad da sauran dan uwa marubuta hadisi muka karanta hadisan sa to shine daga baya abu hatim razi yake ga masa a ka je yadda yake haka mutum ne makaryaci fadlak akwai fadlakur razi ɗaya daga cikin malaman hadisi na garin rai shi ma yake cewa ai makarici ne ce mutum ne da zai ji abu sai ya ƙara ta suna cewa kullu harfin fi hadithihi yazid ta harafi sai ya karu haihuwa yake hadisansa ta taba jin hadisin wani wani wani malami ana kiran shi Harun ibn Mughira duka duka abin da ya bayar ya bari na hadisi 300 ne da 60 da yan kai amma an same shi dubu goma sha a gurin shi Ubaidur Razi to shi yasa suka ce hadithu yazid duk malamin da malama hadisi suka ce hadithu yazidu to to sun sun gama da shi hadisin sa karuwa yake ka dauka ka dauka wai wai tsananin neman ilimi ne yasa hadisin sa yake karuwa amma suna nufin makareci ne hadisu hu yanzu ai hadisan sa karuwa suke ba shi Allah hadisan sa ai kyankyasa suke ko da yaushe to matsala ne to shi yasa suke cewa hadisin ibnu humayd razi yazidu karuwa suke kullun kyankyasa suke kara suke in ya ji abu ɗaya sai bai da shi goma da suke cewa babu wanda ya kai shi wato ƙarya a lokacinsa da shi da Sulaiman ibn Dawud Shazakuni Sulaiman ibn Dawud Shazakuni ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da suka kowa hada a zamanin su cewa su su hudu din nan a zamanin su ba wanda ya kai su hadda Sulaiman ibn Dawud Shazakuni Abu Zur'atul Razi Ali ibn al-Madini waɗannan tawagar a zamanin su ba wanda ya kai su hadda hadisi sai dai waɗancan biyun mutanen ƙwarai ne shi kuma Sulaiman ibn Dawud Shazakuni wato duk da irin hadda da Allah ya bashi ya haddace dubunnan hadisai amma kuma makareci ne mashayin giya kuma to wanda ya rushe shi gaba daya zama da duk inda aka kyallo ido aka ganshi a cikin isnadi to isnadi ya tashi daga aiki ya tashi daga akwai sanda suka hadu da Abu Zur'a suna munazara akwai abinda malaman hadisi suke kira a muzakara ba munazara ba muzakara muzakaratul hadith wato idan ka gamu da ɗalibin ilimin hadisi a dan uwanka to sai ku dinga musanyen ilimi da shi sai ka kawo hadisi da isnadinka daga malamin ka har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kawo daga malamin sa har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da ka kawo in har ka kawo hadisin da ya kasa kawowa to ka kure shi wato ba ya maimaita wanda ka kawo a shi ma ya kawo isnadin sa zama isnadin daban-daban kai ka ji daga malamin ka shi ma ji daga nashi amma za ku kawo hadisi daya to suka hadu da Abu Zur'a Abu Zur'a a zamanin sa shi ma wato babu ba ba kowa ne zai iya ja da shi ba a wannan babin da suka hadu da Sulaiman Shazakuni suna ta yi wanda ya kawo wanda ya kawo wanda ya kawo wanda ya kawo aka dau lokaci mai tsawo ba wanda ya kai wani kasa to da yake Shazakuni sai kawai ya sake lale sai dinga hada wasu hadisai da wasu isnadi na garin na mutanen rai inda shi inda shi abu zur'a ya fito na garin sai ya tashi wani isnadi sai ya fito da wani hadisi abu zur'a ji bai taba jinsa ba kuma gashi da garin su ya fito sai ya kawo ya kawo ya kawo sai ya shiru bai san su ba sai shazaku ne ya yi dariya ce to kai baka gama da ilimin garin kuma zaka zo garin mu kana da makadan ilimin garin kuma ashe baka Abu Zura ya fito yana kuka ashe duk abin da yake jin ya sani na ilimi ashe ba haka bane ga wani a Basra cikin Iraki ya kada shi kuma da hadisan garin su yana zuwa ya faɗo yake gaya ma wani daga cikin mutanen Basra shi da wa kuka yace ai Sulaiman ce ai ya gama da kai ai ƙarya ne da ya ce to in ku haka ne ba wanda ya kai shi kare a duniya saboda yadda ya iya ya iya dora isnadin ya hau ya tsaya sosai ba tare da Abu Zur'a ya gane shi ba tunda in ba in mutum bai iya ƙarya ba dan da za a gane shi to mazajen garin shi ya iya dora isnadin su ba tare da ya iya gane cewa ƙarya yi ba shi to wannan duniya ba ko ba wanda ya kai shi ƙarya shi ai wannan shedan ne haka ya ce masa shi wannan ai shedan ne to ana hada shi ibn Humayd razi da wannan Suleiman ibn Dawud Shazakuni wajen ƙarya to shi da yace wa qala Salih ibn Muhammad al-Asadi ma ra'aytu ahadan ajra'a 'ala Allah minhu ban taba ga mutumin da yake yi wa Allah rashin kunya kamar sa ba yace wa ahzaqa bil kadhib minhu ban taba ganin mutumin da ya kware yake da hazaka wajen ƙarya ba kamar sa haziki ne akan ƙarya wa qala yaqub ibn shayba yaqub ibn shayba almajirin ali ibn madini ne yake cewa kasirul manakir ai hadisansa waɗanda suke marasa daɗin ji marasa asali suna da yawa wa qala an-nasa'i nasa'i yake cewa laysa bi fiqa ba amintacce bane ba ba adali bane wa qala ibn hibban ibn hibban yake cewa yanfaridu an istiqat bil maqlubat yana kawo hadisai waɗanda suke marasa kan gado marasa kai da gindi ya jingina su zuwa ga amintattun malamai bukhari shi ma da ya zo kansa yake cewa fihi nazar akwai abin dubawa game da shi bukhari wajen kalmominsa a wajen jarhu ta'dil wato yana dan sassauta harshe haka malamai suna ganewa idan yayi suka mai zafi ba haka harshen zaka ji yana da laushi da ya amfani da shi amma kuma sukan mai tsanani ne kamar fihi nazar dan bukhari ya ce wa mutum fihi nazar yana nufin bai halatta a rawaito hadisi daga wajen sa amma maimakon ya ce makaryaci ne to sai dan sassauta murya dan sassauta harshe sai ce akwai abin dubawa game da shi to ya gama da mutum to wanda shine ibnu humayd razi za ku daga yawan ruwayoyinsa a cikin tafsir ibnu jarir at-tabari ya kawo ruwayoyinsa da dama wa akhiru marra wal muwatta an malik huwa abu mus'ab karshen wanda shi ne ya ji muwadda daga malik kun san malamai da yawa wanda suka yi almajirci a hannun imam malik sun je littafin sa ne muwadda malik ba da littafin da yake karantarwa a rayuwarsa in ba wannan littafin da ku sani ba muwadda saboda haka yana da ruwayoyi daban-daban ruwayar da take hannun mu muna karantawa a nan kasar ita ce ruwayar yahya al-laisi ruwayar yahya ibn yahya al-laisi to banda ita akwai ruwayoyi da dama sun fi saba'in wasu an buga su wasu kuma sun bace ba san su ba wasu kuma ana tsintar abin da suka zo da shi cikin littattafai manya kamar littafin at-tamhid na ibn abdul bar to ruwayar yahya laiti ita ce muka sani ita ce malaman garin nan ko kasan nan suka sani ita ce ta fito daga al-maghrib al-arabi kasashen yamma na larabawa to amma banda ita akwai ruwayoyi da dama kamar ruwayar abu mus'ab az-zuhri wacce ta dada ruwayar da muke karantawa da hadisai ɗari ita ce tafi kowace cika a cikin ruwayoyi na malik da na muwadda da haka akwai hadisai ɗari a cikinta wanda babu su a cikin sauran ruwayoyin dan shi abu mus'ab shine mafi kankanta cikin almajiran da suka karatu a malik a gurin malik shine karshen wanda ya rasu a cikin su dan ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana sintaini wa arba'ina wa mi'atain ɗari biyu da arba'in da biyu kaga tsakanin rasuwarsa da rasuwar imam malik shekara 63 kenan tsakanin rasuwarsa da rasuwar imam malik shekara 63 to shine wanda yake a ruwayarsa ita ce karshen ruwaya akiru marra wal muwatta wa akiru marra wa an malik karshen wanda kuma ya ruwaito daga malik wato ba wanda yake da ruwayar muwadda gaba ɗaya ba musa akwai wanda suke da ruwayar muwadda daga farkon ta har karshe a irin su abu mus'ab irin su yahya laifi wanda ruwayarsa muka fi sani a nan irin su Abdullahi ibn Maslama al-Qanabi wanda ya zauna da Maliku sama da shekara ashirin har ana kiran shi Ukkazu Malik a ce sandar Maliku dan kullum suna tare da Malik akwai Abdullahi ibn Yusuf Tinnisi shi ma yana daga cikin almajiran da suka ruwaito muwadda daga Malik akwai Qutayba ibn Sa'id Abu Raja al-Baghlani shi ma yana daga cikin waɗanda suka ruwaici akwai Ibn Wahab Abdullahi ibn Wahab al-Misri akwai Abdurrahman ibn Qasim shi ma mutumin Masar yana daga cikin waɗanda su ma suka ruwaici muwadda daga Imam Malik haka waɗanda suka ruwaito muwadda daga Imam Malik suna da yawa to wanda akhiru marra wal muwatta Malik shine Abu Musa shine mafi kankanta su sannan cikin almajiran malik almajirai yana malik yana da almajirai waɗanda suka yi fice a fuskar ilimi sun fi dubu sun fi dubu akwai littafin da al-khatib al-baghdadi ya rubuta sunan shi ar-ruwatu an malik kawai almajiran malik ya zuba a ciki to karshen su wanda shine na karshen su alal itlaqi kwata kwata huwa abu huzaifa ahmad ibn isma'il as-sahmi shine wannan abu huzaifa tuwfiya sanad خمس تسع وخمسين ومئتين يا بردوني يا شكرا قريبيو آه دا خمسين دا ترى كان لسوة دا تمالك وتو شكرا تمانا to wancan Muhammad ibn Humayd al-Razi ba a ma san san da ya shiga Madina ba kwata kwata an an san ya je Baghdad shi ma karshe karshe ya je Baghdad da karshe karshe wato san da zai je Baghdad lokacin Malik ma ya bar duniya ba ma Abu Ja'far al-Mansur ba wanda ya riga Imam Malik rasuwa shi ma Imam Malik ya bar duniya baya nan dan bai baro garin su ba da wuri bare ka ce ya riski Malik yana dan gangani bai ma fito ba sai bayan shekara 20 ko sama da haka ya girma lokacin suka fito da babansa kuma ba a ji labarin cewa ya taɓa sauka madina ba dan duk maganar da ake yi ya zo bagdad mutanen bagdad sun ji hadisai a wajensa amma ba a ji cewa ya je ya sauka madina ba ma to in ka in ka tura wannan duk gaba daya wa fil isnadi aidan man la yu'rafu haluhu cikin isnadin akwai wanda ba a san ma waye shi ba akwai waɗanda bincike ba zai nuna maka tarihin su ba sai dai kawai ko dai ka ga sunayensu amma ba tare da cikakken bayani akan su ba ko ma ka rasa su ma gaba daya to kaga duk wannan wato dalilai ne da za sa isnadin nan ba zai samu karbuwa ba wa hadhihi alhikayatu lam yadhkurha ahad min ashab malik alma'rufin bil akhdh anhu sannan almajiran malik waɗanda aka san su sune almajiransa na kud da kud su suke ruwaya daga wajensa babu ɗaya daga cikin su da ya kawo wannan hikaya ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسنده shi Muhammad ibn Umayd mai rauni ne a gurin malaman hadisi idan ya koro hadisi da cikakken isnadin sa fa kaifa idza arsala hikayatan to yaya idan ma ya kawo cikakke ba a karba ba ina kuma idan ya kawo shi bai cika ba kaga anan ne ma za a za a kima abin nan karbar hadisin fa kaifa idza arsala hikayatan ina kuma idan ya kawo hikaya wacce take mursala bai faɗi cikakken isnadin ba la tu'rafu illa min jihatihi kuma ba a santa a wajen kowa ba sai a wajensa shi kadai haza in sabata anhu wannan in ma mun yarda cewa isnadin yana da lafiya tun daga farkon sa har zuwa kan ibnu humayd sai mu dora laifin gaba daya kan ibnu humayd amma nan ba akwai ja ba ma tabbacin cewa shi ma ibnu humayd din yayi wannan ƙarya din duk da ba ƙaryacin ne kama ba da ma tabbas cewa yayi tunda isnadin da zai nuna mana cewa shi kansa ya faɗa ma shi ma akwai akwai ja akai kaga duk an ba an gwaggwabje wannan isnadi wa ashabu malik muttafiquna ala annahu bi misli hadha an-naql la yathbutu an malik qawlun lahu fi mas'alatin fil fiqh almajiran malik da mabiyansa gaba daya mabiyan mazhabarsa duka in an ce ashabu malik ba ana nufin almajiransa su kadai ba da mabiyan wannan mazhaba din duka sun haɗu akan cewa babu wani nakali da za a tabbatar da shi daga malik ta wannan hanya a ce ibn humayd ya kawo kaza kaza ya jingina malik duka mabiya malik ba za su karbi wannan magana ba da ta shafi fiqhu ya jingina ta ga malik ta wannan hanya ba za a karba ba bal idza rawa anhu shamiyuna kai mutanen sham ma waɗanda aka san su amintattu ne sun je sun zauna da shi sun je maganganunsa sun ji karatunsa kamar kal walid ibn muslim kamar walid ibn muslim الشامي الدمشقي ومروان ابن محمد الطاطري dukkanin waɗannan mutanen sham ne kuma amintattu ne amma duk da haka idan suka ruwaito wani abu daga malik da ya shafi matsalar fiqhu za a fu riwayata haula sai almajiran malik su raunana riwayar waɗannan gana ga mutanen masar da mutanen madina su ya kamata su bada labari daga malik wa inda ma ya'tamiduna ala riwayatil madaniyina wal misriyina suna dogaro akan riwayar mutanen madina da kuma mutanen masar فكيف بحكاية to yaya kuma za a karbi wata hikaya tunaqidu madhhabahu al-ma'ruf anhu min wujuh wanda hikayar da take ta saba wa mazhabar Malik ta fuskoki daban-daban ta saba mazhabar sa da aka san Ibn Taymiyyah zai kawo mazhabar Malik a wannan mas'ala din da aka san Malik yana faɗa abinda almajiran Malik suka rawaito daga Malik sanannun almajiransa daga littattafan su sanannu sun saba ma shi abinda wannan Ibn Humayr din aka nakalto daga gare shi kaga wannan shi yafi kamata ayi watsi da shi da maganar sa rawaha wahidun min al-khurasaniyyin ɗaya daga cikin mutanen Khurasan domin arrai yana daga cikin yankin Khurasan Khurasan yanki ne babba a karkashin sa akwai garuruwa mutum ɗaya daga cikin mutanen Khurasan wanda shine Muhammad ibn Humayr ya kawo irin wannan ruwaya lam yudriku bai ma riske shi ba wa huwa da'ifun kuma sannan bayan haka mai rauni ne inda ahlul hadisi a gurin malaman hadisi
مع أن قوله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين يأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم فيردهم آدم إلى نوح ثم يردهم نوح يردهم نوح إلى إبراهيم وإبراهيم إلى موسى وموسى إلى عيسى ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كما قال أنا سيد ولد ولد أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر آدم فمن دونه تحت اللواء يوم القيامة ولا فخر ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه نعم مناقضة مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه أحدها قوله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله وأدعو فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعية إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر, لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا ثم منهم من قال بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه وهذا هو المشهور عندهم ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر
yace ma anna qawluhu tare da cewa fadar da yayi a cikin wannan hikaya cewa huwa wasilatuka shi shine tsaninka wa wasilatu abika adam shine tsanin babinka adam alaihi salam ila Allah zuwa ga Allah yawmal qiyamati ranar gobe kiyama wannan lafazin shi kansa baya nuna tawassuli da zati inna ma yadullu ala tawassuli adam wa zurriyatihi bihi yawmal qiyamati yana nuna annabi adam da zurriyarsa za su yi tawassuli da annabi ranar gobe kiyama wa hadha huwa tawassulu bi shafa'atihi yawmal qiyama wannan shine tawassuli da cetonsa ranar gobe kiyama tawassuli da za su yi da ceton annabi sallallahu alaihi wasallama ranar gobe kiyama wa hadha haqqun wannan ko ai gaskiya ne كما جاءت به الاحاديث الصحيحه كما يند حديثي صحيحي da dama suka zo waɗanda suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ne za a kama kafa ranar gobe kiyama ya nemi ceton al'umma ko duniya gaba ɗaya zuwa ga hisabi a wajen Allah maɗaukakin sarki hina ya atin nasu yau kiyama gobe kiyama za su zo ga adama annabi adam liyashfa'a lahum domin ya cece su fayaruddahum adamu ila nuhin sai annabi adam ya mayar da su zuwa ga nuhu alaihi salam ya ce shi ba zai iya ba tafi wajen nuhu sun mai rudduhum nuhun ila ibrahim sannan annabi nuhu shi kuma ya ce a tafi wajen ibrahim shi ma yana da laifinsa wa ibrahim ila musa shi ma annabi ibrahim ya ce shi ma ba zai iya ba a tafi ga musa wa musa ila isa musa kuma ya ce a tafi ga isa wa yarudduhum isa ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama shi kuma isa ya ce a je ga annabi sallallahu alaihi wasallama har a zo kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana laha ana laha to kaga wannan gaskiya ne kuma lafazin hikayar ai bai wuce wannan ba wa huwa wasilatuka wasilatu abi ka adam ila allah yawm al qiyamah cewa fa innahu kama qala kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu walada ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wala fakhr ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam gaba ɗaya waɗanda suke karkashin sa da waɗanda suke mandunahu waɗanda suke ƙasa da shi suna karkashin tutar tara na gobe kiyama ba alfahari ba walakinna sai dai ita wannan hikaya kuma ta wani bangare munaqizatul li mazhabi malik ta saba wa mazhabar malik al-ma'ruf sananne min wujuhi ta fuskoki daban-daban ahaduha fuska ta farko qawluhu inda yake cewa astaqbilu al-qiblata wa ad'u am astaqbilu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ad'u in fuskanci al-qibla in yi addu'a ko in fuskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi addu'a faqala sai ya ce walima tasrifu wajhaka anhu dan me zaka kawar da fuskarka daga gare shi wa huwa wasilatuka alhalin shine tsaninka wa wasilatu abika shine tsanin mahaifinka adam wannan magana ta saba wa mazhabar malik fa innal ma'rufa an malik wa ghairihi abinda yake sananne daga maliku da waninsa min al'a'immati daga cikin limaman shari'a wa sa'id salafi da magabata min sahabati daga cikin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai abinda yake sananne daga gare su أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء idan ya je ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama sun arada an yad'u li nafsihi sannan shi mai ziyarar ya so ya yi addu'a ga kansa fa innahu yastaqbilu al-qibla abinda malamai maliku da waninsa suke cewa zai fuskanci al-qibla ne wa yad'u fi masjidihi ya addu'a a nan cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه ba zai fuskanci kabarin ba ya sa shi kamar alkibla ya addu'a kuma ga kansa bal inna ma yastaqbilu alqabra inda salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilahu abinda ake cewa lokacin da zai wa annabi sallama yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a a lokacin ne yake sanya annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi ya fuskance shi هذا قول أكثر العلماء وأن شيء مقالة ما فيها يوي ما نمي شيء وإن زي وأن سلم زي متى الدعاء يفسكن شيء كمالك في إحدى الروايتين كما مالك وشكين إيه لك شكين رواية سبيو والشافعي لشافعي وأحمد دا أحمد وغيرهم دونس وإن أصحاب أبي حنيفة أوجم الماجران أبو حنيفة سوكما أبن سكيتوا لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا su suna cewa har lokacin da zai yi sallama din ba zai ba zai fuskanci abin nan ba zai fuskanci kamarin ba to ya zai yi thumma minhum man yaqulu to daga cikin su wasu sai su ce bal yastadbiru hujrata zai sanya ɗakin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki zai sanya shi a bayansa wa yusallimu alaihi yayi sallama to zai sa shi a bayansa ya kalli alqibla kenan domin ɗakin in ya sa shi ɗakin a bayansa zai zama shi kuma ainihin yana kallon yana kallon kudu yana kallon kudu ɗakin yana bayansa a arewa wa hadha huwa al-mashhuru indahum wannan shine abu shahararre a wajen su wa ma'a hadha duk da haka faqad kariha malik an yutila al-qiyama inda al-qabri a gurin imamu malik ya karhanta shi wanda zai zo ziyara ya dade tsaye a gurin imam malik ya ce kai ya tsawaita an tsallake me na tsallake kai alamu ne yake ce wannan mai mai tawa ko mai to ko a ku ne da kari na babu eh to ai da su karin kuma mai ma'ana ne tunda ce wa inda ashabi abi hanifata a gurin almajiran abu hanifa la yastaqbilu al-qabra waqta as-salami alayhi aidan suka ce lokacin da zai yi sallama din ba zai fuskanci alkabarin ba to ya zai yi in bai fuskanci kabarin ba ثم منهم من قال to daga cikin su sai wasu suka ce yaj'alu al-hujrata ala yasarihi ko wato zai sanya ɗakin a hannunsa na hagu zai sanya shi a hannunsa na hagu kaga zai koma wajen rauda kenan zai koma bangaren rauda sai ya sanya ɗakin a hannunsa na hagu wa qad rawahu ibn wahab an malik wannan maganar da suka faɗa ibn wahab mutumin makar ne ɗaya daga cikin almajiran malik ya ruwaito cewa malik ma haka ya ce wa yusallimu alaihi yayi masa sallama wa minhum man qala wasu kuma suka ce kaga minhum minhum ya kamata ta zama biyu yadda yadda nasu yake yafi kyau mu namu ne aka samu faduwar jumla sai a sai a sai a rabata wa minhum man qala bal yastabbiru al-hujrata wa yusallimu alaihi wa hadha huwa al-mashhur indahum yawa za mu ci za mu ta cin karo da gyare-gyare to saboda haka wasu sannan wasu daga ciki suka ce a'a zai sanya ta a bayansa maimakon ya sa ta a hagunsa ya sanya ta a bayansa kaga zai fuskanci alƙibla kenan in ya sa ta a baya bayan ta koma bayansa zai za ta zama wato tana arewa shi kuma yana kallon kudu kudu kuma ita ce alqibla a madina wa yusallimu alaihi ya masa sallama wa hadha huwa al-mashhur indahum wannan shine shahararriyar magana a wajen su wa ma hada amma duk da haka fa kariha malikun an yutila al-qiyama inda al-qabr maliku ya karhanta ya dade a gaban kabarin domin dadewar watakila za ta sa shi ya shiga wani abin da musulunci bai yarda ba galibi in sallama zai yi ba sallamar da zai yi ba ba ba ba ba ba, ba doguwar sallama ba ce sallama ce takaitacciya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar in an ziyarci kabari a fada to yana gama wannan sai kuma ya fuskanci alƙibla in yana son ya addu'a a cikin masallacin sai ya addu'a in baya buƙatar tsayawa ya addu'a a ran wannan zirin sai ya fita za ka ga saboda cikowa ma ba a san mutane suna tsayawa a nan saboda cikowa don kowa ya ce ya zo zai ja birki to ka gurin sai ya cunkushe sai jama'a kuma suna baya su ma suna so su zo su yi sallama din nan to shi yasa za ga yan sanda da ma'aikata an sa su suna cewa mutane da da ka gama sallamar sai a ce ka yi gaba to nan ne wasu suke cewa ai ana hana su wato ziyarar kabarin manzo Allah an sa wahabiyawa suna suna kutufan suna duka wani ma yace je hoshi waje suka yi to da ba a matsar da mutane fa shi fa ba zai iya samun zuwa gun ba wasu fa aka matsar har ya samu ya zo amma shi ya ce ba zai ba zai yi gaba ba kaga ana ta kokawa da jama'a fa wasu musamman yan Pakistan ai yan Pakistan sun fi mu shirka ai ba za ka hada ba wajen Pakistan India din nan ba muna ai duk da wuya kaga mutum wai za a ya rubuta ta wasiƙa ya bayar ya ce akai wa manzo Allah ba a cika samun wannan ba amma su wannan amma ba sosai ba da baki ko eh to ko ba mai dai sun dara ku saboda muna ga muna ga muna ganin abin da yake faruwa ai mu a dinga bai idan mu shekara da shekaru aka yi ta abu za ka ga waɗanda suka fi su ne fa mutanen mu ba mu ba su da yawa kuma da yake mutanen mu suna da tsoro ba ya iya ja da askari duk bida ya ga askari tsoro ke to su za ga mutum ya ya doguwar wasiƙa kuma sai a cewa shi wanda aka ba wasiƙar dan Allah so ake sai ya karanta masa saura ka sai do wata doguwar fuska fuska wasu matsaloli ne wai wani ya aiko shi da su a gaya wa manzo Allah ga fa irin halin da yake ciki ai ta karantawa ai ta karanta ai to kaga ba yadda za a yi balarabe kyale ka ga mutane suna so ka zo da wasu dogon fuska to wani ana kokarin a cakume shi a fidda shi sai nan da takardar yana kokarin shi kuma ya jefa ta cikin kabarin wai ya jefa manzo Allah ta da abin da shi ya karanta shi ga alai kai akwai jahilci a Pakistan ai sun fi mu jahilci wallahi sun fi mu jahilci wanda duk ya san su to ko mutanen mu dan kidawo banci su kuma sai su dauka duk wani jan mutum mai ilimi musamman mutanen ƙauye kuma suna daukar duk mai jan mata a maka balarabe ne malami ne balarabe jikan manzon Allah to sai ga in yana wata bid'ar da wani shashancin da shirman sai ga mutanen mu su ma suna ruga a gujarar su abin da yi da ya je ya taba wata fila ya shafa sai ga mutanen mu an fita a guje to za a je a taba waya ga wani balarabe ta yayi dan Pakistan ne ba abin da ya sani musamman ma da yake za a ga mutsanti da mai gemu da wani sai a kare yadda cewa eh ba karamin malami bane sai ga suna kwaikwayon su to nan ta fi faruwa ga mutanen kauye dan birni ya san akwai Pakistan akwai kaza ya san ba laraba bane su ma irin mu ne a jami'i sai sun koyi larabci suke yi suke iya shi to duk da haka maliku ya ce ka aban mutum ya daɗe kaga ashe kenan an la in askari ya kori mutum malikiya yi لذا قال القاضي إياب
لذا قال القاضي إياب في المبسوط عن مالك قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي قال وقال نافع كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته مئة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أبي بكر السلام على أبي ثم ينصرف ورؤي واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه قال وعن ابن أبي قص- قصيد قص- قصيد والقعنبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خل المسجد جسوا برمانة المنبر برمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم نعم بميامينهم نعم ثم استقبلوا القبلة يدعون قال وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان يعني ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر قال مالك في رواية ابن وهب يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وقال في المبسوط ويسلم على أبي بكر وعمر قال أبو الوليد الباجي وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام لما في حديث لما في حديث ابن عمر من الخلاف وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية وهب في, في رواية ابن وهب قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف يقف يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويدنو ويسلم ولا يمس القبر فهذا هو السلام عليه والدعاء والدعاء هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب في في الواضحة وغير وغيره قال وقال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بال- بالقبر وإنما ذلك للغرباء وقال فيه أيضا ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ويدعو له ولأبي بكر وعمر قيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا ي- لا ي- لا يقدمون لا لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال مالك لم يبلغني هذا عن أهل أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا ي- ولا يصلح آخ آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أول أولها نعم ولا يصلح آخر آخر هذه الأمة إلا ما أصلها أولها ولم يبلغني عن عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا قال ولذا ولذلك رأى قال أبو الوليد الباجي ففرق ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا قال ومن كتاب أحمد بن شعبة في من وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه يمسه ولا يقف عنده طويلا وفي العتبية يعني عن مالك يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعب المواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق مخلق وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف قال والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت
to wannan lidhalika qala al-qadi iyad saboda haka ne alkali iyad yake faɗa a cikin ashifa duk wannan dogon magana yana cikin shan ashifa wannan duk ashifa ce ba ibn taymiya bane ashifa ce da kuke cin karatun ta a azumi go to duk wannan abin da zamu karanta duk a ashifa ne mutum yana so ya je duba juz'i da biyu duk zai ga wannan maganganun har zuwa ƙarshe ba magana ibnu taymiya a ciki suna nan a cikin ashiba ولذلك قال القاضي إياد في المبسوط عن مالك المبسوط للتافن القاضي إسماعيل المالكي littafi ne da yake kawo ruwayoyi daga imamu malik ba wai littafin shi kazu iyadin bane shi kazu iyadin ne yake daukowa daga littafin al-mabsut na al-qadi isma'il mai littafin as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam isma'il al-qadi to a ciki yake kawowa daga malik kala shi malik ya ce la ara an ya kifa inda kabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ya du'u ba na ga ya dace mai ziyara ya tsaya daidai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a walakin yusallimu wa yamdi abinda ake bukata ya sallama ya tafi wala cin ashafa kala wa kala nafi'u kana ibn umar yusallimu ala al-qabr yace ibn umar yakan zo ya sallama ga kabarin ce assalamu alaikum ya rasulullah ra'aituhu mi'ata marratin aw akthara yaji'u ila al-qabr fa yaqulu assalamu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na ganshi sau 100 ko fiye da haka yazo yakan tsaya daidai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce assalamu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya matsa kadan sai ya ce assalamu ala abi bakr sannan ya matsa kadan sai ya ce assalamu ala abi mahaifinsa umar ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا ثم ينصرف سيئة فيسا ورؤية أنجيش واضعا يده يا دور هننسى على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر أقول أن النبي كي سلما أكم منبر يا يقول ما تفرقه kafin kuduba ta biyu dan zaman da zai yi gurin da yake zama sai ake ga ibnu umar yana zuwa ya dora hannunsa a gurin thumma wada'aha ala wajhihi sannan ya shafa fuskarsa wato kamar tabarruki da asarun nabi sallallahu alaihi wasallam mun san shari'a ta yadda a yi tabarruki da wani guri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ko ya zauna ko wani asar na na na na, na shi kamar gashin sa yawun sa sabai tuna rigege ne ya wajen ainihin shanye ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya arwala ya rage to wanda ya tabbata dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sa babu wani wanda aka aka ce sahabbai suna rigima akan akan ruwan alwalarsa ko yawunsa ko wani abu duk matsayin sayyidina Abubakar ba ba kadar waya ɗaya da aka ce ana rigima ana ture ture akan abin nan saboda ka ballanta da wani wanda zai zo kwanan nan eh to saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam katle kowa ya sani ba wanda yake da ja قال وعن ابن ابي قصيد ايت yake ابن قصيد با ابي kowa ya san an sa masa abi ko Abdullah ibn Yazid ko Yazid ibn Abdullah ibn ibn Qusayd bi fa bi dhamm al-qaf wal qanabi qanabi shine Abdullah ibn Maslama al-qanabi sai daga cikin almajiran Malik kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama suka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al-masjid idan ya zama masallaci kowa ya watse jama'a duk sun tafi jassau jassau bi rumanatil minbari sai su shafa jassa ay lamasa sai su shafa itacen minbari wato makaman minbari itan da yake rike da shi sai su shafa shi da hannunsu allati talil qabr bi yaminin abin nan tirken da yake kusa da kabarinsa sai su shafa tirken da hannunsu na dama ثم استقبلوا القبلة يدعون سنة سيسكسكنتي القبلة سنة الدعاء وتسكاما أبدا تسريكي سنة سكنتي القبلة سنة الدعاء قال يتي وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أتكي موطأ أما رواية يحيى الليثي فلا نرى مكا أقول رواية بن أنه كان شيء ابن عمر يا كسنتي يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي sallallahu alaihi wasallam ala Abi Bakar wa Umar yana tsayawa akan kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salati ga Annabi yayi salati ga Abubakar da kuma Umar yace wa inda Ibn al-Qasim wal Qanabi a wajen Ibn al-Qasim da Qanabi duk almajiran Malik ne Abdurrahman Ibn al-Qasim da kuma Muhammad Ibn Maslama al-Qanabi Abdullahi ibn Abdullahi ibn Maslama ba Muhammad ba Abdullahi ibn Maslama al-Qanabi su kuma abinda suka ce daga Maliku Maliku yace wa yad'u li Abi Bakar wa Umar a abubuwan su kuma abinda suka ruwaito daga abdullahi dan umar suka ce wa yana yin addu'a ga abubakar da umar yana addu'a ga abubakar da umar qala malik ibn qala malik fi riwayat ibn wahab malik a cikin riwayar ibn wahab ba riwayar ya laifi ba kuma riwayar abdullahi ibn wahab al-misri shi kuma yace yaqulu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh abinda zai ce kenan wa qala fil mabsut a cikin kuma littafin Isma'il al-Qadi Maliku cewa yayi wa yusallimu ala Abi Bakr wa Umar yayi sallama ga Abu Bakar da Umar qala Abu al-Walid al-Baji shi ma ɗaya daga cikin malaman Malikiya mutanen Andalus karni na biyar yace wa indi ni a wajena an yad'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi lafzi salati in zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yayi amfani da lafazin salati yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati الصلاة عليك يا رسول الله وصلى الله عليك يا رسول الله يما أنفاني للفظ الصلاة ولي أبي بكر وعمر بلفظ السلام سوكم أبو بكر da Umar ya musu amfani da lafazin salam assalamu alayka ya abubakar assalamu alayka ya umar lima fi hadith ibn umar min al-khilaf saboda sabarin da aka samu a hadithin ibn umar yaya yake yi dan a can baya kaga ya ce kana ibn umar yusallimu ala qabri nabi sallallahu alaihi wasallam kaga kalmar salam aka kawo ba kalmar salati ba ko sannan a wani guri kuma sai ya ce ya ƙifu ala ƙabrin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa yusalli ala nabiyyi wa ala abi bakar wa umar kaga nan kuma dai ya zo da lafazin salati to shine shi abul walid baji yake cewa ni a yadda nake gani a wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yayi amfani da lafazin salati a wajen yi wa abubakar da umar kuma yayi amfani da lafazin assalam saboda a hada sabanin da yake cikin hadisin Abdullahi dan Umar ya zama ya dace da juna wa hadha du'a yufassiru du'a al-madhkur fi riwayat Ibn Wahb wannan addu'a da aka ce yana yi shi zai fassara maka du'ar da aka ce yana yi a cikin riwayar Ibn Wahb qala Malik fi riwayat Ibn Wahb Maliku yana faɗa kamar yadda yake cikin riwayar Abdullahi dan Wahb yace idza sallama ala an-nabiyyi wa da'a idan ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ya yi addu'a wace addu'a addu'ar ta shi ko addu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci to wancan maganar da shi abul walid baji ya faɗa ita za ta fassara maka addu'ar da ake nufi addu'a ga annabi ta hanyar yi masa salati kaga abul walid baji me yace wa inni an yad'uwa lin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi addu'a ta hanyar yi masa salati ce to wannan ita ce addu'ar da ake nufi a wannan riwaya ta ibnu wahab idza sallama ala nabi wada'a yayi masa salati salati addu'a ne yaqifu ala wajhihi ila al-qabri zai tsaya ya fuskanci kabarinsa la ila al-qiblati ba al-qibla ba yayin da yake masa sallama yana addu'a shi zai fuskanta wa yadnu ya matso kusa wa yusallimu yayi sallama wala yamassu al-qabra kada ya dinga shafa kabarin kaga dukkan suna da aqida su su ahlus sunna ne cikakku shi kada ya shafa kabarin amma mu yanzu ba kabarin ba baba ina ba waye ita yanzu matsa kusa da kasar kabarin ai da sun cinye ba kabarin ba a karafunan da aka sa karafunan da laraba suka yi yanzu suka saka a gurin su kaga ake shafa karfen nan karfe ne fa ba ba wai zamanin annabi aka yi shi ba ko sahabi ne yayi shi ko bare ka ce kalmar sahabbai ka samu albarka wanda kake cewa biya su suka ka karfa su suka buga karfa kuma mutum ya tako kowa sai ya ci karfa har wani mata kama yake wai wai wani ya ce da shi ba wannan karfe ne la yanfa wa la yadur yace ya ji karfan ne amma ya fi ubanka ya fi uwarka wai har ta kama yake ya ba shi abin jahili to a cikin ashafa dai gashi nan yanzu wannan addu'a ashafa muke karantawa fa yace wala ya musul qabra kada ya shafa kabarin fa hadha huwa salamu alaihi wannan tace sallamar da za a yi masa inji ibnu taymiya wa du'a'u lahu wannan ita ce addu'ar da za a yi masa bis salati bis salati alaihi ta hanyar a yi masa salati kama ta kaddama tafsiru وكل ذلك وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه دعاء دعاء الماجرى مالك سكفتا كما ذكره ابن حبيب في الواضحة وغيره كما ابن حبيب يفتا عبد الملك ابن حبيب يفتا أشكل لتافن سأل واضحة لتافيني سنني مذهب المالكية وغيره دون عبد الملك ابن حبيب سكفتا عندك الدعاء على نفس يوى النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي أو النبي قال يتي وقال مالك قال shi qadi iyar an ci kan koma a shafa kuma qala yace wa qala malik fil mabsut maliku ya faɗa kamar yadda yake cikin littafin al-mabsud na isma'il al-qadi yace wa laysa yalzamu man dakhala al-masjid wa kharaja min ahli al-madinati al-wuquf fi al-qabr yace ba lazimi bane ba dole bane ga wani dan madina da zai shiga masallaci ya so zai fita sai ya tsaya gurin kabarin ba baya lazimtar dan madina an gane ko maliku yake cewa baya lazimtar dan madina duk sanda ya shiga masallaci zai fita kuma sai ya tsaya gurin kabarin yayi sallama wa inna ma zalika lil qurabai ce wannan ga mutanen da suke baki sun je haji ko umara su ne za su yi wannan amma wanda yake dan madina shi babu wannan a kansa wa qala fihi aidan a cikin wannan littafi dai na al mabsut maliku yana cewa wala ba'sa liman qadiba min safarin babu laifi ga wanda yayi tafiya ya dawo aw kharaja ila safarin ko zai yi tafiya daga cikin mutanen madina an ya kifa ala qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya tafi tasha ya tsaya a matsayin dai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli alaihi wa yad'u lahu yayi wa annabi salati yayi masa addu'a wa li abi bakr wa umar yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar da umar sallama sai wanda zai fita tafiya ko yayi tafiya ya dawo malik yace ba laifi kafin ya tafi tasha ko bayan ya rabu ya baro tasha kafin ya isa gidansa ya je yayi wannan ba komai qila lahu sai aka ce masa fa inna nasan min ahli madina akwai wasu mutane cikin mutanen madina la yaqdimuna min safarin safarin duk sanda suka yi tafiya suka dawo wala yuridunahu ko za su fita tafiya yaf'aluna zalika fil yawmi marratan aw akthar a rana daya sai su yi sau a kowace rana sai su yi sau ɗaya ko fiye da haka wa rubbama waqafu fil jum'ati aw al ayyami al marrata wal marratayn aw akthar inda al qabr fa yusallimuna wa yad'una sa'a ko kuma a ranar juma'a ko a wasu kwanaki sukan je su tsaya sau ɗaya ko sau biyu ko fiye da haka a daidai kabarin ku su yi sallama su daɗe suna addu'a shine wai sallimu da sa'a su daɗe suna addu'a a gurin wace suna gaya masa cewa akwai waɗanda sun maida abin kamar al'ada kusan kullun zariya suke tsakanin kabarin da gidansu da tasha da sauransu ake gaya wa malik sai malik faƙala malik sai malik ya ce yana cikin wannan duk maganar ina ƙara maimaitawa a shafa dan ka cewa habiyawa fa suna hana ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi na wuce ta masallacin su na je sun ce to wannan zufa lafazan duk da muke karantawa ibnu taymiya ya dauko su ne daga cikin littafin ashifa na al-qadi iya fa qala malik sai malik yace lam yablughni an hadha an ahli al-fiqh bi baladina ni dai ban samu wannan labari daga malamai masana fikihu na garinmu ba cewa suna yin haka wa tarkuhu wasi barin sa shine yafi zama kalmar wasi tana nufin mustahabbi kalmar wasi tana nufin barin shi yafi dacewa wala yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha yace kuma ba abin da zai gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkonta shi walam yablughni an awwali hadhihi al-umma wa sadriha labari bai zo mini ba daga farkon daga na farkon wannan al'umma na farko farkon ta awwali da sadru da abu ɗaya annahum kanu yaf'aluna zalika cewa suna yi haka ce shi dai bai san tabi'ai suna yi ba bai san sahabbai suna yi ba ce ko babu abin da zai gyara wannan al'umma sai abin da ya gyara al'ummar farko ويكره ويكره الا لمن جاء ويكره انا كرهت wannan illa liman jaa min safarin aw aradahu sai ga wanda yaje daga tafiya ko ko ainihin zai yi tafiya qala ibn al-qasim dan qasim shi ma ɗaya ne daga cikin almajiran malik sanannu waɗanda an fi ma jinjina ruwayar su daga malik sama da sauran abdurrahman dan qasim mutumin masar ne wa ra'aytu ahla al-madinati idza kharaju minha na ga mutanen madina idan sun za su fita daga madina za su yi tafiya au da kalu ko sun yi tafiya suka dawo suka shiga madina a dawul qabra sai su zo kabarin fa sallamu su sallama qala walidhalika haka yake a wajen qura'u qura'a to sai yana komawa zuwa ga malik zamirin sama'a yana komawa zuwa ga malik haka malik haka yasa malik shi ma ya ce a hakan ya kamata a yi in ba a samu sakati a cikin nuskokin ba don na ga duk kusan ya ce me ya ce me oho wa zalika ra'ayi ni ma wannan shine ra'ayi na ta yiwu ya zama haka ne amma dai wannan baya da ma'ana wa zalik wa lidhalika ra'a eh shi ma dole haka zai ce tunda ai ba gani yayi ba an rubuta cewa haka ne eh amma zan sake bincikawa zanta ne in duba a shafa din magana tana cikin shafa haka duba za a ga yaya yake an gane ko magana daga ciki take zan ka koma za a ga gyaran قال أبو الوليد الباجي أبو الوليد الباجي yake cewa fa farraqa baina ahli al-madinati wal ghuraba maliku ya bambanta tsakanin mutanen madina yace su bai kamata su yi ba amma mutanen da suke baki su ba laifi idan sun yi لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها سودا من متانا باقي سنزو سيرتي مسلاة النبي سكوا سيرتي المزالة صلى الله عليه وسلم ذاك سو إن سنت بشيكينا أما دم مدينة دام ينا غرم مدينة وأهل المدينة مقيمون بها سكوا مدينة دام سنا غرم lam yaqsiduha min ajli al-qabr wa taslim ba sun zo gani da din ba sun zauna dan kabar dan kabarin ko dan su yi sallama dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka ne imamu malik ya bambance tsakanin bako da dan gari قال وقال رسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منذ صلى الله عليه وسلم يأتي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يا ubangiji kada ka maida kabarina wani gunkin da ake bautawa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid anbiya'ihim masajid hushin Allah ya tsananta ga mutanen da suka riki kabarmuran annabawansu a matsayin masallatayya wato yin hakan aka bar mutane kullun su je su dawo kullun su je su koma kullun su je to wata rana za a yi abin da yake na shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi addu'a shi yasa imam malik yake ga bai dace ba in aka kyale mutane to za su mai da abin kamar gurin bauta wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam la taj'al qabri idan annabi kuma ya ce kada ku mai da kabari na kamar idi idi shine abin da ake ta maimaita shi a yi shi ya dawo a yi shi ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo shine a yi idi ko kala yace wa min kitabi ahmad ibn shu'ba ba haka yake ba ahmad ibn sa'id a gyara ahmad ibn sa'id shine ahmad ibn sa'id ibn ibrahim al-hamdani an fi sani shi da ibn al-hindi mutumin kurtuba ne ya rasu hijira tana 399 mutumin kurkuba ne ya rasu hijira tana 399 ana kiran shi ana an fi sanin shi da ibn al-hindi wanda ka ba Ahmad ibn Shu'ba bane to yana da littafi a cikin littafin sai yake cewa fi man waqafa bil qabri la yaltasiku bihi yana cewa wanda zai tsaya daidai kabarin la yaltasiku bihi kada je ya ramu kabarin ya nane mata wala ya musuhu kada ya shafa shi wala ya tsifu inda hu tsawilan kada ya tsaya ya dade a wurin haka yake a cikin ashafa ta qadiya kada ya je ya ramu kabarin ya nane da shi kada ya ce zai shafa kada kuma ya ce zai dade a tsaye wannan duk addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya karba masa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad Allah ya karba addu'ar ta sai ya samar da malamai da suke ta fadakarwa ga yadda ake ziyarar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka samar da mutanen da za su kula ba za a yi wani abin da yake na bautar Allah a yi ma wani Allah a gurin ba su kyale kaga Allah ya karba addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nan wa fil utubiyya a cikin littafin utubiyya shi ma ɗaya da cikin littattafan a malikiya an ruwaito an malikin daga malik yace yabda ubin ruku'i qabla salami ba ko idan yaje kafin ya tafi yaje ya ce zai yi sai suwa sai ya fara yin raka'a a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid idan ka niki gari kai tafiya to ka dauka zaka tafi ziyarar masallaci idan ka je masallaci kai nafila tahiyatul masjid to kuma a lokacin ka samu wata dama ga rabasa ta ka ziyarci kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam amma kada ka daki gari tun daga nan baka tunanin masallacin sai kabarin kawai domin wanda ya saba wa shi maganar mai kabarin shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka saba masa anan ya ce la tushaddu rihalu illa ila salati masajid yayin da ka je kuma to ka samu kuma ga rabasa da zaka je ka ziyarci shi kai masallama ka gaishe shi to shi yasa malik yace in ka zo kada ka ce saboda rawar jiki ka ce ai kai ku ne ku ne masoya rasulullahi ba za ka fara zuwa kai sannan kai wa Allah kai wa kai wa Allah sujjada guda biyu a cikin masallacin sujjada guda abin da raka guda biyu a masallacin sai malik ya ce a'a in ka fara zuwa ka fara yin raka'a kafin kai sallama haka yake a a cikin a cikin ashifa ina lalata ashifa din dan dai a san qabla salami fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam kun san abin ne wanda yake wato aka ce Allah ya jebo ka a kasuwar wato abin da matsala gashi fa ilimi ne kake karanta ba kai ka rubuta ba ba kai ka faɗa ba ilimi ne manya-manyan malamai da kowa ya yarda da su ake jinjina musu ake girmama su ake karanta littattafan su amma kai in ka karanta sai a ji haushinka rasa bai dalili to su in suka zo wannan karatun a guje ake wucewa ana waka a guje a wake ba ka ji me ake cewa wallahi ko wanda an san sauki a tafa da shi amma sai ji kamar wannan da anya daga ashafan ne ba ba ba littafin da Abdul Wahab bane wallahi yana cikin ashafa amma a guje a wuce ana ta waka ba ba ba ka ji me ake cewa wani gurin ma ai gyaran murya sai ka ya dauki sai a tsallake مالك يتي وأحب مواضع وأحب مواضع التنفل فيه مسلى النبي صلى الله عليه وسلم sai gurin da yafi kowanne dacewa yayi nafila a gurin shine inda annabi yake sallan nafila inda yake sallan nafila in ya shigo haythul amudul mukhallaq inda wannan ginshikin da ake sawa turare al khaluq shine turare turare ne sananne da ake cakuɗa shi da za'afaran yana da yana da kalar jajajaja da ruwan ɗorawa haka laraba suke amfani da shi yawanci mata suka fi amfani da shi to a wancan lokaci akwai wani ginshiki cikin masallacin al'amud ne ginshiki ne ana zuwa a sa masa wannan tunanin dan ya dinga kanshi a nan manzon ki sallallahu alaihi wasallam yake nafila to zamanin maliku kenan yanzu ya zaka gano wannan amudul mukhallaq din ya zaka gano wannan to sai dai sai dai abin nan kacici kacici wasu su ce can ne wasu su ce can ne zaka ga akwai inda aka rubuta din zaka ga filar a cikin rauda ne zaka an rubuta cewa nan ne gurin da manzo Allah yake nafila amma ba tabbas ba Allah ba tabbas kai da yake kyawun niyya kai a gurin saboda shekarun sun yi tsawo kuma an yi ta canje canje an yi ta rushe rushe a rushe a fadada tun zamanin sayyidina Umar ake wannan fadada masallaci zamanin sayyidina Usman to yace nan ne yake ya fi son a yi wannan kaga wannan amudul mukhallaq a zamanin sa kenan shi maliku da yake magana wa amma fil faridati fattaqaddamu ila sufufi amma a lokacin farilla yake a zo a shigo sahu kada a zo farilla ka ki ka ki zuwa sahu dan ha yanzu akwai irin wannan jahilan kun ba sa akwai rauda baina baina baina baiti wa wa rawdati min bar min rawdatin min riyadil janna wa min bari rawdatin min riyadil janna بين بيتي وروضتي من روضة ومنبري روضة من رياض الجنة tsakanin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kofar da yake fitowa daga gidansa da kuma mimbarinsa da yake hawaye masallaci yayi hudubar juma'a annabi ya ce dausayi ne daga dausayin aljanna an ga hadisin da yake nuna cewa kuma sallah abun da falala ba annabi ya faɗi falalar sallah a cikin masallacinsa gaba daya duk inda kai sallah a cikin masallacinsa kana da kana da ladan wanda ya sallah dubu a wani guri ba a nan ba a ko'ina cikin masallacinsa salatun fi masjidi haza a cikin wannan masallacin haka ya faɗa ba wai fi rauzati haza ba rauza ba dan da yace a rauza to da abin ya zama da tsanani fa ba wanda haka yanzu jahilai sai ya shiga masallacin bai yadda a ko'ina ba sai ya je rauza wai an ce dausayi ne daga dausayin aljanna to an ce ya fi lada ba ka da inda aka ce annabi cewa a masallacinsa kuma kaga wanda ya fi zama yalwa da rahama ga al'umma aka ce masallaci duk inda ka samu guri kai kana da wannan garabata in Allah ya so amma wasu su je sai sun je raura ka samu ana ta ainihin ture ture akwai wanda farilla ba zai yadda ita a sahun gaba ba ba zai yadda je sahun gaba ba a raudar zai makale a yi ta kokawa kaga mutane sharaɗan sallar suna rukunan sallar suna neman su kuce mutum baya tsayuwa sai gashi ya kauce haka saboda turereniya an cinkushe guri guda kowa ya ce sai agun zai tsaya don haka gaba ɗaya ma alƙibla ba ita ke kallo ba ya wani kai kai ce haka sannan ka samu bayan wannan in an zo ruku'u abinda sujjada baya iya sujjada daidai ba iya zaman tahiya daidai komai ba zai yi daidai ba kuma ba inda aka ce sai ya sallah a gurin haka jahilci garin neman gira ka rasa ido wani falalar da ba a ce akwai ta ga wanda ya sallah a gurin ba ta sa ka ka je ka rasa ma sallar gaba daya to kai sallah baka kalla alƙibla wanda yayi haka to ba gaba sai ke kallo wani wani ko yake kallo kuma ya bar alƙibla to shine Imam Malik yake cewa nafila ya je a gurin amma ka zo farilla ya tafi sahu wa amma fil faridati fattaqaddamu ila suhufi yaje ya cika shi sahu قال والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت baki idan suka zo su yi nafila a nan ya fi mun akan su yi nafila a gidan dajin su domin gidan dajin su masauki ne ba gidan dajin su bane mutanen Madina za su je gidan dajin su ne annabi ya ce su yi sallar nafila a gidan su ya fi a ko ina ya fi lada akan su yi ta a masallaci ko annabi ya ce sallar nafila a gidan dajin su ya fi su yi ta a masallaci wanda zai salla dan Madina ko mazaunin Madina da yake da gida a Madina yayi sallar nafila a gidansa ya fi wanda ya je masallacin yayi sallar nafila lada sallar farilla ita ce ake dinka wa mutum lada har zuwa gida dubu daya amma da